الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي نتار البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نجي جزاكي وانا نجري نكنو وانا نرمتشي نلا daren alhamis a yau 27 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1440 a wanda kuma yake daidai da uku ga watan hudu shekarar miladiya ta 2019 a wanda majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam al-hafiz شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شين درسينا دليل شاتكوس وانا للتافي وانا كما ذا متاشي فاصلين شرين دقاء gabaninmu abin akwai mai sanarwa ta daura wadda an yi ta farko kwanakin baya to akwai kuma daura ta biyu da za a yi insha Allah a wannan cibiya karkashin akademiyatul imam bukhari wato tsangayar imam bukhari da take karkashin dr nabil bello said a wannan daura za a yi ta ne akan ilimin hadisi ko kuma sharhin hadisi da kuma ilimin hadisi din mustalahul hadisi da za a yi shi za a yi su za a fara daga za a yi su a ranakun asabar da lahadi ranakun asabar 15 ga watan sha'ban 20 ga watan 4 wato wannan wata na na april zuwa 16 wato kwana biyu asabar da lahadi da za a yi sharhin hadisan arba'una hadis daga hadisi na 21 zuwa 21 zuwa 42 wanda daman an yi rabi a wancan wancan daurar da aka yi sannan kuma za a yi sharhin littafin nukbatul fikr fikar na ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a lokacin da za a gudanar daga tara din safe zuwa shida ne yamma a cikin kwanaki biyu kuma wannan daular ta shafi maza ne zalla banda mata sannan za a karbi fom din shiga ita wannan daura din a nan cibiyar imamul bukhari kyauta sai dai za a karbi dubu daya na samun shiga cikin ita wannan daura din domin samun karin bayani ana iya tuntubar shi shugaban wannan makaranta dr nabil bello sa'i ko kuma malam shu'aibu ali ko kuma malam muhammad umar domin samun karin bayani za mu tashi akan fasli na 21 alfaslul hadi والعشرون في الذكر الذي تحفظ بها به النعم وما يقال عند تجددها wato abinda za a zikirin da ake ambata ko wanda da shi ake tsare ni'imomin Allah subhanahu wataala da kuma abinda ake faɗa lokacin da ni'imar ta sabunta wato aka samu wata sabuwar ni'ima qala Allah subhanahu wataala qissatul rajulain Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da labarin mutanen nan biyu ولولا إذ دخلت جنتك يا هنا لوقتين كشك غونرك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله أبدا الله قد ما شيء كسنشي كما باب ونكرفي سيت على الله فينبغي لمن دخل بستانه وليت يا داشي غوان دي يشك غونسا أو داره كو يشك غدنسا أو رأى في ماله وآله ما يعجبه ko ya ga abin da ya ba shi sha'awa dangane da dukiyarsa ko iyalansa an yi badira ila hadin kalima to ya gaggawar faɗar wannan kalma ma sha Allah la quwwata illa billah wa innahu la yara fihi su'an ba zai taba ganin bacin rai tare da wannan abu ba wa an Anas qala daga Anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fi ahli wa bali wa walad babu wata ni'imar da Allah zai wa bawa dangane da iyalansa ko dukiyarsa ko ƴaƴansa fa qala yace ma sha Allahu la quwwata illa billah fa yara fiha afatan yaga wani abin da zai zai zama cutarwa dole mauti inda ba mutuwa ba wa anhu daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ra'a ma yasurruhu idan yaga abin da ya faranta masa qala sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo da godiya sun tabbata ga Allah waɗanda da ni'imar sani kyawawan abubuwa suke tabbata ko suke cika wa idza ra'a ma yasu'uhu in kuma yaga abin da ya bata masa kala sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal yabo da godiya sun tabbata ga Allah a kowane hali wannan fasli ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo shi domin bayanin abin da ya dace bawa yayi yayin da ya samu kansa cikin wata ni'ima sawa'un ni'imar da dama yana cikin cici ko ko wata ni'ima ce sabuwa Allah subhanahu wataala ya ya bashi wanda da baya cikin ta domin bawa yana tsakankanin ni'ima ne da da jarraba ko da ubangiji ne in tashi ya yi masa abin da zai faranta masa ko kuma ya samu kansa cikin abin da ba shi yake so ba haka bawa baya fita daga ɗayan biyu ko wannan ko wannan to dan Allah subhanahu wataala yayi wa bawansa ni'ima kuma ni'imomin ubangiji suna nan da yawa da yake bayansa a koyaushe ba sa kirguwa kuma ba wa kullum cikin wani ni'ima yake yana ba shi ni'imar lafiya ni'imar zaman lafiya ni'imar ci da sha ni'imar kwanciyar hankali ni'imar yaya ni'imar dukiya ni'imar imani da ita ce sama da kowace ni'ima waɗannan ni'imomi ne wanda suna tare da bawa koyaushe kuma haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala a kansa shi ne rika gode masa akan waɗannan ni'imomin domin wannan godiya da zai yi ita ce za ta sanya waɗannan ni'imomi su ɗore kuma ya kasance yana cin riba biyu ribar ni'imar da yake ciki da kuma ribar godiyar Allah subhanahu wata'ala da ni'imar ta sa masa yake yi wa Allah wanda ita ma waɗannan ni'ima ce sauraka ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala suna bibiye da bawa koyaushe suna ta ƙaruwa ne koyaushe ta kanta godiyar da zai wa Allah subhanahu wata'ala da zai fawwala wa ubangiji komai ita ma wannan ni'ima ce don ba kowa ne yake samun wannan ba yawa wato mutum yana rayuwa cikin ni'imomin ubangiji amma bai ba je a jikinsa cewa a cikin ni'imar yake rayuwa ballantana ya tunanin gode wa Allah sai dai ma wani lokaci ya riƙa wa Allah mutunci ko ya riƙa ganin iyawarsa ce ƙwarewarsa ce ko cancantarsa ce sa ya samu ko yana ganin ya fi wane da wane shi yasa shi aka ba shi wane da wane bai samu saboda bai cancance samu ba shi ne ibn qayyim ya buɗe mana da abinda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin kissar mutanen nan guda biyu da Allah subhanahu wataala ya ambaci misalin su a cikin littafin sa mai girma a cikin suratul kafi واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ubangiji subhanahu wata'ala yake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka ba su ka ba su misali na mutane guda biyu wanda muka tanadar wa ɗaya daga cikin su gonakai guda biyu ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab gonakai guda biyu na inabi wa hafafnahuma bi nakhlin muka zage gonakan nan kuma da da dabinai waja'alna bainahuma zar'a tsakanin su ko muka sanya wasu shukoki wato ubangiji subhanahu wataala ba shi gona biyu wace gona cike take da inabi sannan kuma ga ga ainihin dabino itacen dabino ya zagaye su sannan kuma ga shuke-shuke a tsakanin su Allah subhanahu wataala ya ce yayi masa wannan fajjarna khilalahuma nahara sannan kuma ubangiji ya bugo da korama tsakankanin waɗannan gonaki biyu waɗanda za a yi amfani da ruwan wajen noman rani saboda kowane lokaci cikin samun amfanin gona yake sawa'un a lokacin damana ko kuma a lokacin rani sannan ga shuke-shuke ga itatuwa iri-iri to wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa maimakon ta tsara masa san Allah tsara masa tsoron Allah ta tsara masa kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wata'ala sai ya zama na hakan bata samu ba sai ya zama na ya fara jiji da kansa ya fara alfahari da abin da yake da shi ya fara rena wanda suke tare kana lahu thamarun Allah ce yana da eh, amfani yana samun amfanin amfanin gona yana samun amfanin waɗannan gonaki wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa azzu nafara wata rana yana zaune da abokin shi wanda suka taso tare shi Allah bai bashi irin abin da ya ba wannan din ba bai bashi gonakin ba bai bashi dukiyar ba wata rana suna zaune suna hira sai yake ganin yanzu shi ba sa'ansa ba ne yana ganin yanzu fa ya fi ƙarfinsa maganar a riƙa tuna da ba ta taso ba haka ana a azumin kamalan ni fa yanzu aksaru min kamalan ni fa yanzu na fi ka kuɗi wa azu na fara na fi ka ƙarfin jama'a sauraka ina da jama'a a ƙarƙashi na da suke cin abinci a ƙarƙashi na sun ma'aikata na ina da bayi maza da mata ina da 'yan aiki sauraka ba ɗaya muke ba to kuma wannan alfaharin nashi bai tsaya iyanan ba wanda khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa in rujtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ya shiga gonarsa yana mai zaluntar kansa qala ma azunnu an tabida hadhihi abada ba na zaton wannan gonar ta za ta kare har abada وما أظن الساعة قائمة بابا أنا صمانا القيامة لا تسعي ولا إردت إلى ربي إما أنشي تسعي أن أمير نزوى لأبنجي جينا ناكوما لأجلنا خيرا منها منقلبا ذن سامو تشنجي ديكو التقوانا wato a can ma za a bani fiye da wannan to kaga wato mutuncin nashi ya yi wuce iya ya wuce ma ya yi wa abokinsa girman kai da masa fariya da alfahari da dukiya da alfahari da jama'a ta kai ubangijin ma da ya azarta shi gani yake yi shi kawai ya cancanci wannan abin har ma yana kafircewa Allah sai qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula shi wannan mu'mini sai yake ga masa yake suna muhawara yake ga masa yanzu ka kafirce ma wanda ya halicce ka ya halicci asalinka annabi adam da ke baya sannan kai ya halicci ka daga dugon mani sannan ya daidaita ka ka zama mutum cikakke shi za ka fi cincewa kuma to wani ni'imomi da ya yi maka tun ba kai tun asalinka ce lakin na huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahad to ni ba zan zama ɗaya da kai ba ni ba zan manta da ubangiji na ba duk da halin da nake ciki ina jin ubangiji na ya mun abin da ya fi naka tunda kai ya baka dukiya amma ka rasa imanin amma ni imani na yana da waka ni Allah shine ubangiji na kuma zan taba hada wanda shi ba sauraka shi sai masa alfahari da imani tunda shi yana masa alfahari da yawan dukiya da yawan jama'a da Allah ya bashi to shi kuma sai ki masa alfahari to ni ba zan zama kamar ka ba ni kuma abin alfahari na shine imanin da Allah ya bani kuma bana shirka bana hada Allah da kowa lakinnahu Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahad ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يجي مثل تيمي حنا ذاك كشغر غونرك كتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله wato abinda Allah ya ga dama shi ya kasance wannan abu ba yi na bane ba dabara ta bace ba karfi na bane ba iyawa ta bace Allah ne ya ga dama ya bani saboda kamar da al'amarin duka zuwa ga Allah subhanahu wataala dauka komai ka gani kana ciki to haka ubangiji subhanahu wataala ya kaddara kuma shi ya so ya ga haka faraka ka faɗi wannan kalmar masha Allah la quwwata illa billah ka sadu da ka miƙa al'amarinka ga Allah kuma kana ka yarda cewa waɗannan abubuwa suna gudana ne da mashi'ar ubangiji in tara ni ana akalla minka malan wa walada in kana gani in kana ganin ni ina da karancin dukiya da yaya fa asa rabbi an yutiyani khayran min jannatika to tsammani na ubangiji na ya bani abin da yafi gonarka wa yursil alaiha husbanan min as-sama sai kuma ya aiko wa gonarka bala'i daga sama fa tusbiha sa'idan zalaq da waye gari ke kasashiya mai santsi wato gaba daya ta caba caba ta rushe aw yusbiha ma'uha ghawran fala tastati'a lahu talaba ko kuma ruwan da ke cikin nan da waye gari ya tsafe karaf kaf kuma za ka iya samu shi ba to kaga ya yi addu'a a bakin mala'iku saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi wannan addu'a tashi fa uhita bi thamari sai aka halakar da amfanin gonar tashi kakaf asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha sai ya waye gari yana tafa hannunsa akan abin da ya kashe ga ta zubo akan zirkokinta gaba ɗaya ta rushe gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya lalata ta sai sai nadama yana tafa hannu irin yadda mai mai nadama yake tafa hannu alama an faka fiha kan kudaden da ya kashe wajen wajen wajen wannan wannan gona ta shi wa yaqulu wa yaqulu ya ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada yana cewa ina ma ina ma ya kai cuna ban hada Allah da wani ba walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasiran ce babu kuma wanda zai zo ya tsaya masa ya taimaka mashi ba Allah ba shi kuma zai taimaka kansa ba duk wannan tutiya da fariya da yake da jama'a da ma'aikata da bayi da waye to ba su iya taimaka masa da komai ba shi ma kuma da yake tutiya da kansa bai iya taimaka wa kansa ba to shahid a cikin wannan kissa da Allah subhanahu wataala ce a ba da labarin shi ne kada dukiya ta sa mutum ya zarmi ya manta da Allah subhanahu wataala ya rika lulakanta wasu waɗanda su Allah bai ba su abin da ya ba shi na dukiya ba kuma ya manta cewa dukiyar da ni'ima ce daga ubangiji yana da kyau kullum ya tuna ya rika godewa Allah ya rika mai da al'amari zuwa ga Allah ya rika ɗaukan iyawarsa da dabarar sa ya samu to shine anan malam yake cewa wanda duk zai rika faɗar wannan kalma masha Allah la quwwata illa billah yayin da zai shige ya shiga gidansa ko ya shiga lambunsa ko ya ga wani abu da ya ba shi sha'awa a cikin dukiyarsa to ba zai gabacin rai cikin wannan dukiya Allah subhanahu wata'ala zai tsare masa domin haka kissar take wa laura idda kanta jannata ka kunta ba sha Allah la quwwata illa billah me ya hana ka rika fadar haka da ka rika fadar haka Allah ba zai ba zai saukar masa da wannan azaba ba ma bai fada ba shine anan shi ma da yake kawo wannan cewa fadar wannan zai taimaka wajen tsare wa mutum dukiyarsa dukkan wani abin da yake tare da shi wanda yake ba shi sha'awa cikin dukiyarsa ne ‘ya'yansa ne iyalinsa ne gidansa ne abin hawansa ne sana'arsa ce koma mene ne yayin da ka kalli abin da allah ya ba ka tokace ma sha Allah na kowata illa illa ta nuna mashi'ar ubangiji su bani wata ala ita kaɗai ce ciki gudana nan ba da bara ka ba la kowata illa billah babu wani ƙarfi da kake da shi ka yi attabarri min alhaul wal quwwa ka nuna ba ka da naka ƙarfin ba ka da taka dabara karfinka da dabara ka ba za su baka Allah ne zai maka akwai wanda suka fi ka karfi akwai wanda suka fi ka dabara Allah bai musu ba kai ya baka yayi maka saura ka dauka shi ya ga dama yayi maka zaka ka yadda da wannan ka rika tuna wannan kana gode masa shi da ya kawo ya kawo hadisin Anas wanda yake cewa ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan min ahli wa bali wa walad assalamu رضي الله تعالى عنه بكتابة أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت جباب وند باب باورة لألا زي مسا نئمة iyalinsa ko a dukiyarsa ko a ƴaƴansa ya ce ma sha Allah wa la quwwata illa billah fa yara fiha afatan yaga wani abin da zai cutar a cikin wannan dukiya dunal mota in dai ba mutuwa ba wani hadisi imam tabarani ya fitar da shi a cikin littafansa biyu a cikin kitabun al-mawjam al-awsat da al-mawjam al-saghir haka na al-khatib al-baghdadi ya fitar da shi a cikin tarikh baghdad al-baihaqi a cikin kitabun da'awat da sauran da wasu malamai sun fitar da shi amma hadisi ne mai rauni hadisi ne da ya zo ta hanyar wani da ake kira isa ibn awun an abdul malik ibn zurara an anas shi isa ibn awun da kuma abdulmalik ibn zurara dukkaninsu malamai sun ce suna da rauni dukkaninsu masu rauni ne shi ya sa ibn kafir ya kawo shi a tafsirin karkashin waccan aya a cikin suratul kafi walaula idda khalta jannataka ya kawo shi amma ya raunana shi ya ce hadisin bai inganta ba hakanan ibn hajar al-asqalani shi ma haka da malamai da yawa sun raunar hadisi akwai wata hanyar da aka roto shi wani hadisi ta hanyar anas bazar ya fitar da shi ta hanyar wani da ake kira abubakar al-huzali daga sumama al-anas yana cewa marra a shay'an fa'ajabahu faqala ma sha Allah la quwwata illa billah lam yadurra duk wanda ya ga abin da ya bashi sha'awa ya ce la masha Allah la quwwata illa billah to ba zai cutar da shi ba to shi ma wannan hanyar hatta waccan rauni ba abubakar al-huzali matruk malamai sun raunana shi kwarai da gaske saboda haka hadisin bai inganta ba amma dai ayar dama ta zo ne a cikin bayanin wanda Allah subhanahu wataala ya wani ima ya faɗi wannan kalma saboda ka ko ba wannan hadisin ita dai faɗar la haula wala quwwata illa billah din yayin da mutum ya gani imar da Allah ya masa wani abu ne mai kyau kuma wani abu ne da hadisi da aya ta tabbatar laula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la la quwwata illa billah wannan yana nuna cewa duk sanda kaga wani abin da kaga wani abu ne ni'imar Allah da ya baka sha'awa da Allah ya maka sawa'un gona ce sawa'un gida ne sawa'un sana'ar kace ko ma menene to ka yawaita faɗar wannan kalmar ta la haula wala quwwata illa billah ayar tana tabbatar da haka saboda ko da hadisin ko babu shi abu ne da ya riga ya tabbata a cikin alqur'ani a waccan aya kuma ita la haula wala quwwata illa billah a karan kanta wani wato wata taska ce wani kanz ne wata wata taska ce mai albarka kwarai da gaske a gurin Allah hadisai sun zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suke nuna falalar fadar la haula wala quwwata illa billah kanta sai mutum yana fadar la haula wala quwwata illa billah wato wani abu ne wanda yana da yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske akwai hadisi da Imam Ahmad ya rawaito da sanadi wanda yake hasan hadisin Abu Balaj an Amr ibn Maimun al-Salam yake cewa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya aba huraira hal adulluka ko adulluka ala kanzin min kunuzil janna bana nuna maka wata taska daga taskokin aljanna ba tahta al'arshi karkashin al'arshi abu huraira ya ce qultu na'am yace eh fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce da shi an taqula la haula wala qula quwwata illa billah karka faɗan la haula wala quwwata illa billah Abu Balaj yake cewa ina tsammanin yana cewa fa inna Allah yaqulu aslama abdi wastaslam bawana ya miƙa wuya ya saduda ya sallama ya saduda yayin da zai ce la haula wala quwwata illa billah Abu Balaj yake cewa sai na sai Amr ibn Maimun yake tambaya Abu Huraira ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ko kuma la quwwata illa billah sai ya ce da shi a ta cikin suratul kafi walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah wato ba ma sai ya kara la haula din ba la quwwata illa billah ya faɗi wannan to yana faɗar taska ce daga cikin taskokin gida aljanna hadisin ya tabbata banda faɗarsa da ya ce tahtal arsh wannan yana da rauni sannan imam ahmad har ila yau ya fitar daga abu ayyub al-ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daren da aka yi isra'i da shi ya wuce ta wajen annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya tambaye jibril cewa man ma'aka ya jibril wa kake tare da shi ya jibril sai ya ce da shi haza muhammad sallallahu alaihi wasallam ce muhammadu ne nake tare da shi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim ya ce mur ummataka falyukthiru min ghirasil janna fa inna turbataha tuhurun tahurun wa arduha wasi'a qala wa ma ghirasul janna qala la hawla wa la quwwata illa billah sai ce to ka umarci al'ummarka su yawaita su yawaita da shan aljanna wato su yawaita yi wa kansu da shi a aljanna domin ƙasarta mai tsarki ce kuma ƙasarta tana da yalwa shi ne sai tambaye shi bene ne da shan aljanna sai ya ce la haula wala quwwata illa billah wato fadar la haula wala quwwata illa billah yayin da mutum yake yawan fadarta kamar yana yawan da shi ne a cikin gidansa na aljanna haka na ibnu abi shayba da abd ibnu humayd da tabarani sun fitar da hadisi da kyawar salsala daga amir ibnu sa'd ibn abi waqqas yake cewa ya hadu da abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa da shi bana gaya maka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da shi ba ka yawaita fadar la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna ka yawaita fadar wannan kalma domin taska ce daga taskokin gida aljanna haka nan imamu tabarani ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akthiru min girasil janna fa innahu azbun ma'uha tayyibun turabuha فأكثروا من غراسها قالوا يا رسول الله وما غراسها قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله طبراني يا رويتو لك عبد الله بن عمر yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita da shan gidan aljanna domin gidan aljanna ruwan shanta mai daɗi ne sannan ƙasar ta mai ƙanshi ce ku yawaita yin dashe a cikinta suka ce ya rasulullahi menene dashenta annabi ya ce masha Allahu la haula wala quwwata illa billah akwai hadisi cikin sahihai hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna la haula wala quwwata illa billah bana nuna maka taska daga taskoki gira aljanna ba ce la haula wala quwwata illa billah saboda la haula wala quwwata illa billah fadarta wani abu ne wanda riba biyu ce baya ga ribar da za ta samu ta duniya ta Allah subhanahu wata'ala tsare maka ni'imar da ya maka da wannan kalma da kake faɗa sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya maka da shan gidan aljanna da ita saboda ka taska ce daga cikin taskoki gidan aljanna saboda ka duk wata ni'ima da ubangiji ya baka to kakka manta da Allah subhanahu wata'ala kakka manta da cewa kuma wannan ni'ima daga wajensa ne ka ka cire batun karfinka ko iliminka ko dabararka ko jama'arka ko dukiyarka ka dauka Allah ne ga dama ya baka sai kuma hadisi na gaba shine hadisin da ya kawo ya ce annahu kana idza ra'a ma yasurruhu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ya faranta masa yakan ce alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ni'imar sani abubuwa masu kyau ko kuma ni'imomi masu kyau suke cika wa idza ra'a ma yasuhu in yaga abin da kuma ya bata masa qala alhamdulillahi ala kulli hal sai ce alhamdulillahi ala kulli hal wato godiya da yabo su tabbata ga Allah a bisa kowane hali wani hadisi ibn maja da tabarani mu'jam al-awsat da cikin littafin sa addu'a haka na al-bayhaqi a cikin da'watul kabir da sun ruwaito hadisin hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha hadisin hakim abu abdullah a cikin kitabinsa al-mustadrak littafinsa al-mustadrak ya inganta hadisin amma kuma malamai sun ja akan inganta hadisin saboda ruwayar muhammad ibn zuhair zuhair ibn muhammad at-tamimi al-khurasani zuhair ibn muhammad at-tamimi al-khurasani amintaccen mutum ne amma ruwayar mutanen sham daga wajensa tana da matsala idan mutanen sham suka yi ruwaya daga wajensa tana da matsala kuma wani ruwayar ruwayar walid ibn muslim ce daga shi zuhair ibn muhammad walid ibn muslim mutumin dimashq ne mutumin sham ne sauraka wannan shine illar illar ruwayar shi yasa waɗanda suka inganta ta ya zan an yi musu gyara da wannan cewa isnadin yana da matsala nawawi a cikin littafinsa al-azkar ya ce isnaduhu jayyid to shi ma nan maganar ba jayyid bace ruwaya tana da tana da rauni ta wannan fuska yana da shahid akwai akwai wata ruwaya da tazo kwatankwacinta daga Abu Huraira tana cewa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hamdani yu'rafani annabi yana da godiya biyu da aka san shi da ita idza ja'ahu ma yakrah in yasa in abinda baya so ne yazo masa sai ce alhamdulillah ala kulli hal wa idza ja'ahu ma yasurru idan ko abinda zai faranta masa ne zo sai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bi ni'mati tatimmu salihat wannan ibnu majah ya fitar da wannan abin afwan abu nu'aym kitabul hilya ya fitar da wannan riwaya ma kuma riwaya ce tana da rauni saboda ta biyo ta hanyar wani da ake kira al-fadl ibnu isa ar-raqashi daga muhammad ibn munkadir daga abu huraira wa الفضل ابن عيسى الرقاشي ruwayar shi kuma mai rauni ne saboda malamai sun haɗu akan rauninsa haka wannan shi ma isnadin yana da rauni akwai ibnu maja cikin sunan ya fitar da hadisin ta wata hanyar daban ta hanyar musa ibn ubaida ar-rabazi daga muhammad ibn sabit an abi huraira yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kolo alhamdulillah ala kulli hal rabbi a'udhu bika min hali ahli an-nar haka ta zo a cikin sunan ibn maja wanda ita ma ruwaya ce mai rauni musa ibn ubaidat ar-rabazi malamai sun raunana shi malamin sa cikin isnadin majhul ne ba san waye shi ba ibn abi shayba da abu dawud a cikin littafin al-marasil da tabarani a cikin kitabud du'a sun fitar da hadisin ta hanyar al-amash shi kuma daga habib ibn abi thabit ya ce an ba'adi a shiyafina daga wasu daga cikin malamanmu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya zo wanda yake ba shi sha'awa yakan ce alhamdulillahi almun'imul mufdil alhamdulillahi almun'imul mufdil wato godiya ta tabbata ga Allah mai ni'imtawa mai ba da falala alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ni'imarsa abubuwa masu kyau suke cika wa idza atahu al'amru mimma yakrahu idan kuma wani abu mara daɗi ya zo masa sai ce alhamdulillah ala kulli hal to wannan isnadi ne mursal abu dawud yana cewa an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban amma waɗanda suna da rauni shek nasiruddin albani cikin wasu littafan ya ce hasan a wasu a sahiha kuma ya yi tawakkufi ya tsaya bai ce hasan ba bai ce saboda hanyoyin suna da rauni wasu kuma da suka zo kamar za su tashi juna kuma sai suke zama suna da rauni su kuma sosai to shi yasa amma shek nasiruddin albani a wasu littafan nasa ya ya hassana isnadin shi hadisin aisha radiyallahu ta'ala shi ne wanda shi wannan ya kawo abinda hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi wa Allah godiya yayin da ya ga wata ni'ima da Allah ya bashi ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat as-salihat ana ana nufin ni'imomi as-salihat ana nufin ni'imomi wadanda Allah subhanahu wataala zai bawa bawa da za su gyara masa rayuwarsa ana kiran ni'ima al-hasanat wa idza ja'atuhum al-hasanat qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah al-hasana ana ana nufin ana nufin ana nufin abin nan ni'imomin ubangiji subhanahu wataala da zai da zai wabawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Allah subhanahu wataala godiya wanda a dalilin sa ne dukkan wani ta ni'imar da bawa zai samu kansa a ciki a dalilin ubangiji ne wannan ni'imar take samuwa don haka in yayi wa Allah godiya da wannan to ubangiji subhanahu wataala sai ci gaba da ƙara masa a cikin abin da ya bashi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid sannan idan abin da ba shi ne ya yi wa bawa daɗi ba to shi ma dai sai ce alhamdulillah ala kulli hal ma'ana dai zai gode wa Allah a cikin kowane yanayi yanayin da ya faranta masa da yanayin ma da bai faranta masa ba ba za ka ce yanayin da bai faranta maka a gurin Allah ba da kyau ba kai a gurin ka ne ba da kyau amma baka sani ba a gurin Allah wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum za ku iya kin abu alhalin alkhairi ne kai bawa baka san menene alkhairin ba wallahu ya'lamu antum la ta'lamun kai baka sani ba don haka ba za ka ce abin baya da kyau ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal akwai akwai kalmar da wasu suke faɗa su ce alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa wato a godiya ta tabbata ga wanda ba a gode masa akan abin ki sai shi a wannan ba yabo bane baya nuna saduda ga ga zaɓin ubangiji tunda har yanzu kai kana wato rakin cewa Allah ya maka abin da baka so bai kamata kalmar makaruhin ta fito a ciki ba tunda kalmar makaruhin har yanzu kai kana nuna baka ji daɗi ba na'am daman bawa ba zai ji daɗin abin da bai masa ba a zahiri to wannan wannan ba za a kama bawa da abin da yake ransa ba amma har ka fito kana faɗa kuma a cikin yanayi na kana yaban Allah ai ba za ka faɗa haka ba saboda ka ce alhamdulillah ala kulli hal ko ka ce alhamdulillah kai shiru hadisin mutumin nan da yayi alkawarin zai yi sadaka da dukiyarsa da daddare la saddaqanna layla ya tashi ba da sadakar sai je ba barawo bai sani ba aka waye gari ana ta cewa je an yi wa barawo sadaka an ba wa barawo sadaka yace alhamdulillahi ala sariq ko allahumma lakal hamdu ala sariq da barawo ne ba shine niyyar bawa ba da za a fita in danka dukiya ta a wajen gidan barawo to amma dai na yi wa Allah godiya akan haka ya sake yin alkawarin dai sai ya yi sadakan nan ba zai fasa ba la asaddakan nan laila da ya tashi ya je bayarwa sai ba ku karo ku sai ba aka waye gari ana cewa ai jiya karuwan nan ta samu maɗuɗin kuɗi wani mai kuɗi ba a san waye ba ya bata kuɗi ya ce Allahumma lakal hamdu ala zaniya ba haka ya so ba amma dai yawa Allah godiya akan wannan dan shi bai san hikimar da ta sa Allah ya kaddara hakan ba amma ya kuma cin alwashin sai ya kuma yin wata sadakar ya tashi sai ya ba wani mai kudi ban san mai fito da shi cikin dare ba shi wani rabo to sauraka shi kuma aka ba shi sai karbe mutuwar zuciya ya kamata ya ce to da safa aka waye gari ana ta hirar ya je ya faɗa to shi ne ce alhamdulillahi ala gani ko Allahumma laka alhamdu ala gani shi ne Allah ya aiko masa da Allah ya aiko wa da annabin zamanin wahayi aka gaya masa cewa yau sai dai a haƙuri Allah ya karɓi duk sadakokin da kai Allah ya karɓi kuma ta yi ita wannan karuwa ta yi shi wannan barawo daga ran ne daina sata watakila matsuwa ce ta sashi satan ba wajen yana so ba matsuwa ce kuma ya kasa haƙuri ya bi hanyar da take halattacciya ya sa kansa sata ila in aka bashi daga lokacin ya daina ta kuma karuwa ita ma ta yi tana yiwa daga wannan lokacin shi kenan ta daina abin da take watakila matsuwa ce ita ma shi kuma wannan mai wannan abin nan tayo shi kuma ta sa shi kuma ya rika jin tausayin mutane shi ma ce ya rika ba da sadaka domin zai ji daɗin da ta faɗo hannunsa daɗin da ya ji zai ce to ashe duk wanda aka yi masa haka yake ji to bara ni ma in yi to a shahid anan shine duk abubuwan da suka faru ba shine zaɓin sa ba amma kuma ƙarshe za mu ga cewa yake Allahumma lakal hamdu wanda yake nuna haka ya kamata bawa duk abin da ya sami kansa a ciki to yawa Allah godiya ya yabe shi akan wannan zabin da ya masa wani yana cewa man zannan fikaka man zannan fikaka lutfihi an qadrihi fa zaka qusurun fi nazarihi wanda duk zai zaci cewa lutfin Allah baya tare da kaddarar ubangiji to wannan karamin tunani ne wato duk abin da Allah zai kaddara to akwai lutufinsa a ciki ka ce akwai wata kaddara ubangiji da babu lutufinsa a ciki ci to wannan karancin karancin tunaninka ne da nazarinka shi zai sa ka kasa gano haka amma ubangiji zai kaddara abin da yake da hikima a ciki ko ko ka gano ta ko ba ka gano ta ba ko yanzu ka fahimce ta ko nan ga wannan ka fahimce ta amma dai haka kawai baya Allah baya abin nan baya baya jarraba ba tare da wani abu da ni'ima ya biyo baya ba a sayyidina umar yana cewa duk sanda aka jarabe shi da abu jawabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi alayya arba'u ni'am duk jarraba da Allah ya mun sai na samu ni'imomi hudu a cikin ta jarraba ce amma sai na ci karo da ni'ima hudu a cikin ta ni'ima ta farko idh lam takun fi dini jarrabar da aka tashi mun ba ai mun ita addini na ba to Allah bai jarrabe na rasa imani na ba na rasa tsoron Allah na fada cikin sabansa ba addini ya jarrabe ni ba watakila a cikin wata harka ce ta rayuwa ya ce wa izlam uhramin rida kuma ba hana ni in yarda da wannan jarraba da aka yi min ba Allah ya sa min haƙuri da da taushe zuciyata sauraka ina jin yarda da abin da ubangiji ya mun wannan ma ni'ima ce ubangiji ya samu sannan wa izlam takun a'zam bata zama jarraba da tafi wannan ba da duk abin da za a jarrabe ka da shi sai kaga wanda ya fi ka to inda Allah ya ga dama ta saman zai maka sai baka ta ƙasa to kaga wannan ma ita ma ni'ima ce yace wa iz rajawtu fiha thawab sannan kuma ina ke sa tsammanin samun lada a ciki waɗannan dukkan su ni'imomi ne wanda ba kowa ne ke iya gano hakan ba sai sai wanda yake da kyautatawa ubangiji zato kyautata wa ubangiji saboda ka faɗar alhamdulillah ala kulli hal akwai kyautatawa Allah subhanahu wata'ala zato cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai kawo bawa abin da ya kawo masa ba na jarraba din sai dan wani abu da ya sani shi na alkhairi wanda ya nufi bawan da shi saboda haka anan bawa yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala shike da komai don haka zai gode masa akan haka wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya masu godiya ga Allah masu mai da al'amari ga Allah su yi masa godiya a kowane hali suka fi kowa a ranar gobe kiyama hadisi ya zo na imran ibn husayn annabi yana cewa afdalu ibadillah alhammadun afdalu ibadillah alhammaduna to masu ci yawan cewa alhamdulillah alhamdulillah su suka fi kowa a gurin Allah subhanahu wataala kuma ranar gobe kiyama za a kira wasu kafin a kira kowa su a fara kirawa wasu shiga aljanna saboda wannan kalma da suke taɓaɗatta alhamdulillah alhamdulillah shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa tuhfal iraqiyya yana cewa godiya da bawa yake wa ubangiji subhanahu wata'ala abubuwa guda biyu ne za su wajabta masa yi ta abubuwa biyu za su wajabta wa bawa ya raɗe wa Allah godiya yana masa yabo yana masa kirari na farko bawa ya san da cewa Allah subhanahu wataala shi ya cancanci a yi haka ya cancanci a yi masa haka shi ya cancanci a yi masa godiya domin shi ne ya kyautata halittar komai kuma ya ba wa kowa abin da ya dace ya bashi kuma shi ne mai cikakken ilimi mai hikima masanin komai da kowa wannan kadai ya isa ya sa bawa ya rika wa Allah godiya yana yabansa ko da yaushe abu na biyu bawa ya san cewa zaɓin Allah ya fi nashi kuma ubangiji subhanahu wataala yana wa mumini kyakkyawan zaɓi ne duk zaɓin da ubangiji ya wa mumini to kyakkyawa ne a gurinsa ko da shi muminin ya sani ko da bai sani ba waɗannan abubuwa guda biyu za su sanya koyaushe mumini ya tuna ni'imar ubangiji subhanahu wataala sai wa Allah subhanahu wataala godiya a kanta wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana irin wannan duk sanda wani abu na ni'ima ya same shi to yakan tuna ubangiji ya gode masa akan wannan ni'ima wannan kadan daga cikin abubuwan da suke tsarewa bawa ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake masa kuma yakan kasance cikin wannan ni'ima bayan ni'imar da ya samu kuma sannan ya samu wata babban ni'ima ita ce yin abin da zai samu masa yarda ta ubangiji subhanahu wataala ina ga sauran mutune ne to shi ke karanta fasali na biyu wato yadda wata musiba tun can ya yi maganar ni'ima turama abun guda biyu ne mutum yana bainan ni'ima ne o bainan netuma ko dai yana cikin halin ni'ima ko kuma yana cikin halin wata musiba ba baya fita daga cikin ɗaya biyu wannan ko wannan ko wannan kuma haka rayuwa take daga wannan sai wannan to a ni'ima me ya kamata yi shi ne ya bayani a fasalin da ya wuce wannan fasali kuma to idan wani abu da yake akasin wannan ya samu bawa to me ya kamata ya yi wani wani abu ne wanda a musulunci musulmi shi kaɗai yake da wannan tanadi wanda yake sanyawa ya iya fin karfin wato al'amura da yawa da zai ci karo da shi a rayuwarsa zai ci karo da su a rayuwarsa wanda ba mumini ba ko wanda ya watsi da imaninsa to zai zama kullun cikin tashin hankali ke da fargaba kullun cikin wato rashin kwanciyar hankali yake saboda mai saboda ba shi da irin wannan koyarwa musulmi kaɗai yake da wannan koyarwa san cewa idan musiba ta same shi ya yi kamata ya yi me ya kamata ya yi kuma wace riba zai ci a cikin wannan musibar ta kanta musibar za ta zo ta wuce ba tare da riba ba ta ma ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi wata riba to shi yasa wannan fasilin ya zo shi ma kuma aka ambaci abin da zai yi a wannan lokacin da suna zikiri shi kansa abin da zai gabatar a wannan lokacin zikiri ne da shi ne abin da shi malam zai mana bayaninsa kuma insha Allah ina ga sai mu bar shi karatu na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi